أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu ta shafi na 72 adalallahu rahatahu kama ta'iba fi duniya رأى حماد بن سلمى في النوم بعد الأصحاب فقال له ما فعل الله بك فقال قال لي طالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم أئيل راحتك وراحة المتعبين وهذا باب طويل جدا فإن لم تسمع نفسك بتصديقه وقلت هذه منامات وهي غير معصومه فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره فأخبره برمز لا يعلمه إلا صاحب صاحب الرؤيا أو أخبره بمال دفنه أو حذره حذره من أمر يقع أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال أو أخبره بأنه يموت وهو أو بعد أو بعد أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر أو أخبره بخصب أو جدب أو عدو نازل نازل أو مرض أو يؤرد له فوقع كما أخبره استبشار الأموات بزيارة الأحياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام عرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام أنا والله في روضة من رياض الجنة وعن يحيى بن بصار الأسفر الأسفر أسفر bugu ne aswar suka da yi kuskuren bugu da sadar aswar haddasani musma haddasani rajulun min ali asim jahdari قال رأيت آسم الجهدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت قال بلى قلت فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي najtami kulla lailati jumu'ati to kaga wannan ma kuskure ne wa sabihatiha hmm hmm eh ba wa sahihi hmm wa sabihatiha sun mai da gaba ila bakar bin abdullahi al-muzni fa natalaqa akhbarahu qala qultu bi ajsadikum am arwahikum قال هيهات بلية الأجساد إنما تسلك الأرواح قال قلت هل تعلمون بزيارتي بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كلها ويوم السبت إلى دولي الشمس فقال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة و... وعزمته آه mala ya ce allah maɗaukakin sarki ya tsawaita jin daɗi na kamar yadda na sha wahala a duniya wato gwargwadon yadda ɗan hadin ya sha wahala a duniya ana nufin wahala wajen bautan allah na ba wahala wajen mutum na ko da ko ko ya yi ta neman duniya ko gasu a'a gwagwadon yadda ya sha wahala wajen bin Allah to gwagwadon yadda zai ji daɗi kuma a lahira Allah ka ba mu a hamadu ɗan salima wannan hamadu ɗan salma malamin hadisi ne idan mun manta ba ina ga an haife shi shekara casa'in da ɗaya da bayan hijira ya rasu shekara ɗari da sittin da bakwai shekara an haifi shekara ɗari da shekara tasa'in da ɗaya bayan hijira ya rasu hijira tana da shekara ɗari da sittin da bakwai kaga shekarar sa nawa kenan na arba'in da shida saba'in to shekara saba'in da shida lalle to shine yake cewa ya kwanta bacci sai ya ga wasu daga cikin wanda ya sani abokan rayuwarsa ya tambayi wani daga cikinsu ya ce yaya Allah ya yi da kai sai ya ce ai ina zuwa Allah maɗaukacin sarki ya ce mu tunda ka sha wahala a duniya to yau zan tsawaita jin daɗinka da jin daɗin wanda suka sha wahala a cikin rayuwar duniya wato shi yasa na nana san ce wahala wajen na yi wa Allah biyayya shi ne mala ya ce wannan magana da ya faɗa magana ce wadda take da tsawo kwarai da gaske kuma idan kai yanzu a cikin ranka ka ji cewa ai mafarki ne ka ji ba ka gaskata ba ya ce to ya kamata ka gaya wa kanka kuma ai mutane suna yin bacci sukan yi mafarki mutum zai iya cewa mafarki ne watakila kawai sororin mafarki ne ya ce amma ai ka tuna da kyau cewa mutane sukan yi mafarki mutum sai ya ga abokinsa ko wani na kusa da shi a cikin bacci ko waninsa ya ba shi labari cewa ga abu kaza wanda shi bai sani ba kuma ya tabbatar da abin nan haka ne a cikin mafarki ko ya gaya masa cewa akwai kuɗi da ya ajiye a waje kaza kuma ya je ya gani kun za an yi ta yi ko mutum ya rasu ya ɓoye kuɗi ba wanda ya sani sai kuma cikin bacci wani a cikin iyalan ya ce masa ka je waje kaza akwai kudi da na aje to dalan ya je ebo su zai ce mafarkin ƙarya ne na na zai ce ƙarya ne ya tabbata gaskiya ne wani an shayi an shayi ya ce sai wani dukiya da ya rage kun san mutanen da ɓoye dukiya ce a ƙasa to wani bai faɗa ba sai kaga cikin ikon Allah in Allah ya nufa sai kaga bayan ya rasu ya ya an gan shi kuma ya faɗi ko ya ko ya tsoratar ya ya ga mutum cewa ka kiyaye abu kaza saboda abu kaza zai faru dan an yaji an faɗa ko ya masa albishir da wani abu da zai faru ka kuma ya faru kamar yadda ya bashi labari ko ya gaya masa cewa to kai ma ba ranar talata za ka taho na? no ya kafaru na su labarin wanda ya rasu dan wansa ya ce masa faka shirya sati mai zuwa kai ma za ka biyo ni to kai ba abin kai ka gudu ba na dole ka yi haƙuri ka shirya ya ce ko kuma wani daga cikin iyalansa ya bashi labari kaza zai faru kaza zai faru ko ya ce wa za a yi wata wato wata hasara ta shanyewar ruwa ko ta fari ko wani abu ko abokan gaba ko ranashin lafiya ko wani abu da zai faru kuma sai ka gaya faru to duk ya kawo wannan bayani idan ya gaya ma cewa hakan tana faruwa ba wai mafarki ba waɗanda suka rasu suna jin daɗi idan waɗanda suka raye suka kaya musu ziyara an samu hadisi daga abi huraira yake cewa idan mutum ya wuce makabarta ya san kabarin mutum da ya san shi ya tsaya ya masa sallama mutumin zai maida masa sallama kuma ya gane shi ne ya ce sa'an nan idan mutum ya wuce kabarin da bai sani bai sallama zai mai da masa sallama kuma kamar da yadda ake haduwa a duniya baka san mutum ba ya gaishe ka baka san shi ba na wanda ka san shi ka san shi haka nan na makabarta ni na rantse da Allah ina cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna yahya dabbi sadil asfar yake cewa musma ya bani labari cewa wani mutum daga iyalan gidan asimul jahadari ya kiga masa cewa bayan asimul jahadari ya rasu ya gan shi a cikin bacci amma bayan shekara biyu da rasuwarsa ya ce sai na tambaye shi ya ce a ba ka riga ka mutu ba ya ce na riga na mutu sai ce to yanzu kai kana ina ne sai ya ce wallahi ina cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna nan aka sani kuma ni da sauran yan uwa muna haduwa duk daren juma'a da safiyar juma'a rayukanmu suna haduwa ana hira ana tattauna yadda aka yi aka zauna a duniya da yadda Allah ya zatar da su ya ce ya faɗa masa har da suna ya ce muna haduwa har mu je wajen bakar bin abdullahi muzini ya ce sai mu haɗu mu yi ta labarai ya ce kuna haɗu wannan da gangan jikinku ne ko da rayukanku ya ce a'a ina gangan jiki ai sun riga sun da gargaje an gama maganar gangan jiki tana nan a cikin rami ta ta da gargaje ya ce muna haɗuwa ne da rayukanmu shi yasa malama suke cewa rai da ake ta faɗa dan adam ya sani kar ka kar mutum ya yarda ya yarda cewa ya tsufa ya daina aikin alheri saboda ita rai ba ta tsufa ranka yana nan tirin da aka kama shi yana nan har ka mutu kuma ma ba ma mutuwa shi zare shi ake yi zai canja waje ne kawai yana nan wannan ganga jikin ne kawai nama da kashi ake magana shi ke na an sa shi a rami ya lagargaje na shi ne amma ainihin ran mutum yana nan canjin waje kawai ya yi ya tashi daga duniya ya koma barzaku kafin Allah maɗaukacin sarki ya zo ta da kiyama ya tayar da gangan jiki ya dawo da ita ya sa ran a ciki sa'annan ɗan adam ya gan shi ga shi dai ya murmure sa'annan a masa lissafin rayuwar da ya a duniya a gaya masa kayi kaza ran kaza ran safiyar kaza da karfe kaza da minti kaza ka je waje kaza kayi kaza kayi kaza ka ce kaza kayi haka nan har a gama rayuwar mutum ranar kaza kuma muka kashe ka to shine sai yake cewa sai na ce masa shin kuna gane waɗanda suke zuwa muku ziyara yake kwarai da gaske duk ana sanar da mu duk wanda suka zo ziyara wato da yamman juma'a da kuma washe garin asabar kafin rana ta fito sai na ce yaya haka ya ba a sanar da ku da sauran kwanaki ya ce saboda falalar ranar juma'a da girman ranar juma'a shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je baki a ranar asabar na yake ba baki'a ba haba wanda aka ce ba ne masallacin kuba kuba yakan je kuba ranar asabar duk asabar yakan shirya ya je ziyara masallacin kuba san kuban mu akwai makabarta ya da ya ba a magana tana nan na karanta wannan fa to akan wannan eh ban karanta nan wa na san kan sa kala kuntu agudu ma muhammad bin wasi fi kulli gadatin gadat sabatin hatta na atiyal jabana فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم نتصرف وقلت ذات يوم لو سيرت هذا اليوم يوم الاثنين قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها asal kasar yake cewa na kasance da ni da muhammadu dan wase muna zuwa ziyarar kabari kullum ranar asabar akwai makabartar jibana muke zuwa sai mu tsaya a makabartar mu musu sallama musu addu'a wata rana sai na ce zan mai da ranar ziyara ta ta zama ranar litinin shine sai yake ce mun labari ya iske cewa mamata ana ba su labarin masu zuwa wajen su ranar juma'a da rana kafin juma'a da kuma ranar bayan juma'a ka kenan da alhamis kenan alhamis da juma'a da asabar Allah ala kaga kana zuwa makabarta kullum kullum kullum an saba da kai ran da aka kai kama na ko yawa amma kazan bako din nan gaba daya amma ana ya saba jiya ma ka zo yanzu kuma an kawo ka kaza ya ɗan fi daɗi aƙalla mutum yana zuwa makabarta zai ringa tuna duniyan duniyan nan ba ta yi ba wallahi mantawa take da yanzu kaga idan mutum mu Najeriya ma aka mata wa'azin da zamu gani da yawa yanzu ka duba za a yi zaɓe za ka iya kirga wasu mutane ko sunansu ba a kira suna nan suna nan amma ko sunansu ba za ka ji wanda za a yi zaɓe na duk tv da ka buɗe duk rediyo sunansu za ka ji ta lalatawa ta lalatawa yanzu suna nan ba su san ma halin da suke ciki su ba su ma san za a yi zaɓen ba akwai wani da ya zo daga katsina shekarun jiya yake gaya mu na san shi da wani babban mutum daɗewa shi ne yake ce mun kai ɓalar duniya ba ta yi ba ya ce na daina gaishe shi aka ce na haura sama ya ce wala ya ce da na yi ƙwalla saboda kawai ba sai dai a masa wanka a inda yake a nan komai na a sa riga kawai yana zaune bai iya tashi bai iya komai ga kuma kuɗi a tare ba maganan ba kuɗi ba akwai kuɗi kaga kowane an yayi shi mutum wa'azi kaga dai ko mutum ya ƙi kenan ba abin da yake jira sai ya mutu kawai jiran mutuwa shi kenan ba zai je ɗaurin aure ba ba zai je suna ba ba zai fita waje ba ba inda zai je na ko juma'a ba zai je ba inda zai iya zuwa ya ce ya zamo ɗan ƙarni na ce ya gane kai ce ya gane sai Allah ki Allah ya samu cika da iman laduban ziyarar makabarta na farko dai sallama ana son mutum ya yi sallama sallama kuma ba na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum alal qubur alal qubur amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku waɗannan makabarta kusan larabawa ba su da yan shiri suna da yawa na ga wani ya turo mu wani abu wasu abokai wani sun san ya saba zuwa ziyarar wani abokin shi da ya rasu sun dan sa wani allo a jikin makabarta sai wasu abokan shi wani yaje ya buya a baya ya zai ce assalamu alaikum wani ya ce wa alaikum assalam kawai sai ya juya ya juya a guje kuma shi ne ya zo ya naɗe ya ce amma kai kuma dan an amsa ma sallama kulli ya saba zai sallama ya yi addu'a to shi ne wannan ya san da yake ya san lokacin sai ya zo bayan allah ya kula da ya zai ce assalamu alaikum a sai ce wa alaikum assalamu kawai sai ya falla a guje kuma ya fito so in yi sallama daman ba amsa wani ba za ka ji ba amma lalle ana amsa ma duka mun sallama sai kuma a musa addu'a cewa wato Allah ya muku gafara sigogin addu'ar wajen guda uku sun zuwa hadisai assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minin wal muslimin wa yaghfiru Allahu lana wa lakum wa inna insha Allah bikum lahiqun akwai me sai ka ce wancan sai ka faɗi wancan Allah ya muku gafara mu ma Allah ya mana gafara kuma nan ba da jima ba mu ma muna zuwa na eh eh mun kusa zuwa eh tabbas eh shine ma'anar wa inna insha Allah bi kullahi ku nan kuma kwanan nan muna zuwa kuma in ka kalli magana ai iyakar take kwanan nan dan ko shekara ɗari ne wallahi kwanan nan lada ne babba a ciki a galla manzo Allah sallallahu alaihi zai tunatar da ku cewa kuma kuna tafi Allah ba mu sa'a ba sai ya shiga ya bi kowane kabari ba in ya tsaya ya kasu a gaba ya yi wadatar idan kuma yana da wanda ya sani ya je kan kabarinsa shi ne wannan yana da kyau mu iyayenmu inda aka binne su in kullum na tuna sai na ji ba daɗi mu yanzu ba za mu iya zuwa ziyarar su ba saboda an binne su a inda aka yi faɗan nan ne a Jos duka da mahaifiyata da mahaifina Allah ji kansu duka an binne su a nan wajen ne a wani fili na na university nan inda da wasu arna da suke hanyar makabartar to in an je sai har faɗa ake yi da su yaƙi to har yanzu ma aka tare wajen kawai kaga sai dai mu ta musu addu'a daga gefe amma amin Allah za ka tsare kai musu insha Allah amma dai duk wanda yake da iyaye kan ya riga zuwa wajen kabarin su yana musu ziyara dan suna jin daɗin wannan ziyara suna jin daɗi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب wannan abokin aikina da nake ce muku ya ce mun ran monday na je na cika form ya kwanta ya rasu ran juma'a wallahi ran juma'a azumi ban ma sani ba ashe da yamman juma'a ashe kaga Allah ya datar da shi juma'a ne ma duka haya jere Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta Allah ya rahamshe shi karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alayhim wa ala nuzul alayhim wa ad-dallin amin allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وآخر نزله وأسئ ودخله وغسله بالماء والسل والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما إنك ثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فلسانه وإن كان مسيئا فتجاوب عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز فإنك أنت الله العز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على